شفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء قلنا بالنفس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to na manta yau litini muka yi na hajjul balaga kuma dama akwai sharhin da na ɗauko ne na bayanin sanin a'imma da ga ilmin gaib na daɗe yana wannan sharhin kun ba mu gama ba da na ɗauko na hajjul balagan da shi muka yi to alahalin maganar da muka ɗauko je shi ma gashi nan mun ɗauko kuma shi ma dai yana da tsawo na batun waƙen ashura saboda ka shi za mu ɗora insha Allah mun ambata baya cewa ainihin mubarazan ali akbar da kuma yadda ainihin har da kai ga shi ne farkon wanda ya shahada a cikin ahalul bai wato mun karanta cewa bayan duk sahabban imam hussein alaihi salam duk sun kare yanzu ba wanda ya rage sai iyalan gidansa farkon wanda ya mubaraza shi ne babban ɗansa ali akbar wanda kuma shi ne farkon shahidi a cikin iyalan gida ce sai imam salam ya ɗibi jininsa da tafinsa ya harba sama sai zama babu ko digo da ya sauka ƙasa ya ce yaransu su ɗauke shi kai cikin haima aka ji aka sashi a cikin haima sauran mayaka na na gaba yantattun 'ya'yan gidan wahayi kai sun gan sun an ɗauko shi jini na zuba jiki ba inda babu tsara ko suka gabansu ga akiratu bani hashim zainabul kubra yar fatima ta binta rasulullah sallallahu alaihi tana kuwa kuruwa tana kuruwa tana cewa shalohul hawashimi lissawari wa huwa yamshi wannan najin irin waƙen nan ne da sukan yi su sa yare akwai ba larabci ne sai yi ba zan iya karantawa irin wannan dai ba ita ce ta yi waƙen ba kamar irin waƙoƙin daidai irin lokacin wani lokaci masu sosare wanda aka rera a lokacin sannan bayan ali akbar sai abdullahi bin musulun bin aqilu bin abi talib ya fita uwarsa ita ce ruqayyatul kubra binta amirul mu'minin galiba in mutum ya ji suna irin kubra galiba ya kan zama akwai sugura ne wani lokaci ma hawus na don suna sa suna ɗaya a gida ɗaya a sami masu suna iri ɗaya da yawan gaske kamar ali na yayan imam hussein masu suna ali suna da yawa saboda haka ake ce wannan ali akbar ali babba to akwai kuma kamar zainab ana ce ma ana ce mata ma ana ce mata zainabul kubra saboda akwai zainabobi 'ya'yan amirin mu'minin daban-daban akwai akwai sugura akwai ma wasa sannan kuma nan aka ce ruqayyatul kubra wannan yana nufin akwai wata ruqayya kenan akwai ruqayoyi da yawa to akwai ruqayya yar amirul mu'minin wanda ta auri muslim bin aqil shi aqil dan abi talib ne alima dan abi talib to dan aqil muslim bin aqil ya auri ruqayya yar ali amirul to su kakansa ɗaya gina to mahaifiyar abdullah bin muslim bin aqil ita ce ruqayya al-kubra yar amirul ya fita yana cewa al-yawma alqa muslim wa huwa abi wa isbatin bado ala dinin nabi yau zai zan gamu da muslim babana da kuma sauran jama'an da suka ba da ransu a kan addinin annabi zuma kansa ya zama zai huwa abi addinin nabi a baya imam salam ya ce mai 'ya'yan musulun ko ya yi so ya masu izini cewa ganin abin da ya faru cewa tun da yake an riga an sami musulun to su ya sauwaƙe musu ya wadatar tun da har an kashe babansu suna iya komawa gida suka ce ai ba zai yiwu ba zama su su yashe shi a wannan hali ba tare da sun yaƙi wajen kare shi to farkon wanda bayan al'akbar sai sai abdullah dan muslim dan rukayya kuma yar amirin ya yaƙi da yaƙi jama'a da dama a hamloli har hamla uku wato ya kai hari kenan ya fafata ya dawo ya sake kaiwa sai wani ana ce mashi yazir bin raqab al-juhanni ya harbe shi sai ainihin ya kare harbin da hannunsa to sai ainihin kibiyar ta shiga ta shiga ta kotsa hannun har ta sami goshinsa ya iya cire kibiyar a goshinsa ya ce allahumma innahum istarqauna wastadhalluna faqtulhum kama qataluna ya ce ya allah su suka su suka kira mu kuma suka taɓa da mu suka zo suna yakan mu allah ka kashe suka mai da suka kasu sai kuma wani mutum ya zo da mashinsa ya soke shi a zuciyarsa ya wannan shi ne sanadiyar fitar ransa sai yazid bin raqad ya zo ya cire kibiyarsa a goshinsa dama shi ya harbe shi da kibiya ne sai ya zo cire kibiyarsa a goshinsa ko da ya cire abin nan ya zaro kibiyar sai ya zama karfen kibiyar ya ya ya ci gaba da zaba ya shi ya fito ba- wato ya zaro kamar kuben kibiyar ne din ainihin karfen na ciki yayin da aka kashe abdullahi bin muslim iyalan abi talib suka sake wani hamla wato suka kai hari kenan suka kusa makiya imam hussein ya- ya ba- ya faɗa musu da ƙarfi yana cewa sabra alal mauti ya bani umumati wallahi la ra'aytum awanan ba da hadar yau ya ce ku daure akan mutuwa ya'yan ya'yan ammomina wallahi ba za ku ga azkanci ba ba za ku sake ganin alakanci ba bayan yau azkanci eh, daga yau sai ɗaukaka ke iyakanta kenan nan dan gajeren lokaci ne a daure sai ɗaukaka na abin dindin sai sai aun bin abdullah bin ja'far at-tayyar shi kuma ya ya auka musu shi ko shi kuma uwarsa ita ce aƙila zainab a lokaci ana faɗan baton sai da zainab da uh, masifofin da ta- ta gamu da har ma akan manta a fa- a faɗi cewa akwai 'ya'yanta a ciki akwai 'ya'yanta don um, m- mijinta shine abdullah ɗan ja'far wato kenan irin auren zumi bayan bayan kamar da muka faɗi cewa shi ita ruqayya yar amirul mu'minin ta auri muslim bin aqil to ita kuma sayyida zainab ita kuma ta auri eh, abdullah dan ja'far tsayar ja'far tsayar dan abi talib dan uwa- da- da ja'far da da ali da aqil duk eh, uwa ya'ya- uwa ɗaya uwa- uwa ɗaya uba ɗaya suke akwai wansu ma mai suna zubai azubair wanda aka ce mahaifiyarsa aka tarka haihuwansu tsakanin shekara goma goma wannan ya girma wanda shekara goma wannan ya girma shekara goma jafar ya girmi ali da shekara goma shi kuma ali ya girmi akil da shekara goma to ainihin it- ita sai da zainab it- mijinta shine abdullah dan ja'far tsayya to kuma ɗanta aul ‘ya'yanta duk sun je duk sun shahada a- a wani ɗanta aul da ɗan ɗan uwansa muhammad Ah, shi muhammad uwarsa ba zai sai da zai ba ne uwarsa sunanta husa sai kuma abdulrahman dan aqil bin abi talib da dan uwansa ja'far bin aqil duk da kuma muhammad bin muslim bin aqil sannan ya ce aka sannan kuma aka suka kai hamla kenan suka kai hamla suka yi ta fafatawa to sannan ah, hassan al-musanna aka same shi da abin nan, eh, raunuka har goma sha takwas har aka yanke hannunsa na dama amma bai sh- bai sha- bai shahada ba hassan al-musanna shine hassan dan hassan shine dan hassan asif alaihi salam wanda ba baya na faɗi wannan cewa ainihin a tarihi ya nuna duk sun tafi akan cewa an kashe shi amma bayan wan- wat- bayan watanni bayan sun ma dawo madina sai gashi ya dawo shi an an tsice shi a tsakankanin gawawaki da sauran numfashi to sai suka so su karasa shi sai wani wanda suke dangantaka ta wajen uwansu suka ce su a ba a ba su dan uwan- dan wajen uwansu dan uwansu ta wajen uwa to sauran suka ce ai dan dan ali ne sai sun kashe shi to amma shi umar bin sa'ale ce ko kyale musu dan yar yar wajen uwansu sai suka kyale to sai ya tafi da shi ya ji ya jinyarsa a kofa su wasu san cewa yana da rai ba amma na kuma an nuna cewa har an yanke masa hannun dama sannan abubakar dan amirul mu'minin sunansa muhammad sunansa muhammad don mutane su ɗauka kamar abubakar suna ne niyam ya zama sunan wani ya shahara saboda shahara da shi amma su kinaya ne suke don bakar su abu a wurinsu ba yana nufin lalai baba wani kamar yadda muke cewa mai kaza ne da hausa kamar mutum yana sai da doya a ce masa mai doya ko mai fata to su suna ce mashi abokan ana ce mashi ana iya ce mashi baban doya na tunda da hausa ba a cewa kan kamar misali mutum yana sai da doya ana iya ce mashi ba- baban doya ko baba mai doya ko abin da ya kamata kan so bakar yana nufin da da larabci yana nufin durkushi durkushi da zai cewa da hausa dan doki kenan to kusan dan doki yakan yana da dan yana da hamasa in ya dunga zabura ya buga ne ta buga to sa haka idan saurayi maji karfi ana ce mashi bakar to har wala kuma ana ce mashi abubakar da bakar da abubakar duk ma'anansu ɗaya saboda haka ainihin eh, alkunya ne Eh, don suna cewa shi wasu wasu ciki- cikin amma suna cewa ainihin ai ga cikin 'ya'yan amirul mu'minin akwai abubakar akwai umar akwai usman saboda haka ba ba wani matsala tsakaninsu da shi da dani sai mu- sai mukan ce musu duk da mun san ba haka ba ne sunan ne- akwai wa'annan sunan nake amma ba sunan wa'annan mutanen ba ne amma sai mu ce musu masha Allah mun yarda amma ku gaya mana a cikin nasu 'ya'yan wane ne kuma ya sa ɗa- ɗa- ɗansa Ali ko Fatima cikin 'ya'yansu mata in ma bai sa Ali bai sa Fatima ma a gidan Abubakar ko Umar ko Usman ba ko mace ko guda mai suna Fatima ba kuma namiji ko ɗaya mai suna Hassan ko Hussein to kun ga in gidan Ali akwai Abubakar da Umar da Usman kun ga Ali baya gaba da su kenan amma su ko- su ba so a sarari abin da ya nuna ke sai ku nuna mana a cikin gidansu akwai akwai- akwai- akwai Fatima ba su da Fatima ko ɗaya da kuma duk- duk kowa ya san ita ce sai da nasa sai da tuna sai alami to shi kenan abubakar ɗan amirin mu'minin sunansa muhammad shi ma ya fita ya fafata wani ana ce mashi zajar bin badar annahi ya kashe shi sai kuma abdullahi eh, bin anki shi ma ya fita bai gushe ba yana saransu har aka ci ƙarfinsa da raunuka ya faɗi a ƙasa sai wani ana ce musu Uthman bin Khalid at-Tamimi ya zo ya tsinke kansa sannan Abubakar bin al-Hasan bin Amir al-Mu'mini shi ma kuma ya fita shi ne Abdullahi al-Akbar shi ma kaga sunansa Abdullahi ne akwai Abubakar dan Hassan sunansa Abdullahi ko shi abubakar inda suka ya shahara da abubakar ba sunansa ne ba sunansa a jahiliya abdulka'aba da ya musulunta annabi ya ca- canza masa suna zuwa Ab- abdullahi ko atik atik ma'ana yantace ya'yantu daga bautan abin da yake bauta mada ko abdullahi bawan allah maimakon abdul ka'aba da sunansa abdul ka'aba ne saboda haka abubakar din ba sunansa ba ne abin nan mm, alkunya ne kamar da ke ce muku suna ce mutum haka nan saboda idan mutum kamar alaman cewa ko da ke shi wannan ba mu san bakarancin da ya yi ba duk da yana wannan bakarancin da mun ji labari a da mun ji labari a yakin badar ko uhud ko hunai duk da mun ji wannan bakarancin amma ba mu ji ba amma dai ana da wannan alkuni a shi to abubakar dan hassan dan amirul mu'minin shi ma ya fita sunansa abdullahi akbar wanda yake nufin akwai cin 'ya'yan hassan akwai abdullahi wa'yansu abdullahi din baya ga shi a babbaɗin uwarsa umar wadad ne ana ce mata ramla shi ma ya yaƙi har aka kashe shi sannan bayansa ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya ba ɗaya ana ce masa alƙasif shi ma ɗan hassan alƙasif ɗan hassan kuma shi yaro ne bai balaga ba ma yaro ne kamar da ka shi ma ya fita shi abdul shi alkasim kenan alkasim dan dan imam hasan sai hussein ya dube shi ya rungume shi ya kuka sannan ya ba shi izini ya zabura kamar shaho hannunsa da takobi a hannunsa a tare da shi da riga da gyabto da kuma takalma ya shige je shiga saransu to sai maɗaukan takalminsa ya tsinke sai ya tsaya ya ɗaura takalmin nasa ba tare da ya damu da waɗannan dubban mutane da suke gabansa to yana cikin haka nan sai wani ana ce mashi amur bin sa'ad bin nufail al'azdi sai ya kawo mashi hari wato yana ɗaura takalmin sai ya kawo mashi sa'ad sai wani an ce mashi umayyad bin musulmi ce mai kake nema da wannan yaro wayannan ai sun wadatar da kai ba sai ka kai mashi ya ce wallahi sai na kashe shi bai juya ba sai da ya sare shi a kan sai yaron ya tashi ya faɗa fuskarsa sai ya faɗi da ƙarfi ya ce ya amma ya kira aminsa hussein ke mahaifiyarsa kuma tana tsaya kofan haima tana kallonsa tana cikin halin da take ciki da yayin da ya ce ya amma sai hussein alaihissalam ya zabura ya rufe inda yake kamar wani zaki a cikin wanda ya fusata ya sari shi wannan amur din da ya sare shi da ya sare shi da ya sare shi da alkasim da tuko ya yi karan da duk askarawansu suka yi duk sansanin duk sun ji karan wannan ihun da shi bayan da imam ya sare shi wannan wanda ya sare alkasim yayin da kura ya yi sai ga hussein yana tsaye a kan shi wannan yaro ƙafafuwansa na motsi hussein yana cewa buɗin liƙaumin ƙatalo hasa muhum yau mulkiyamata jadduk nisanta ga mutanen da suka kashe ka masu abokan faɗansu wanda za su husuma wato kamar wanda za wanda kake husuma da shi wanda shi ne ainihin wanda za ku je ko zai kai ka ƙara gaban alƙali kakanka ne mai abokin husumarsu gobe kiyama sannan imam ya ce azza wallahi ala annaka an tad'uhu fala yujibuka aw yujibuka fala yanfa'uka Sau- sautin wallahi kuthira waturuhu wa qalla nasu yace ainihin zai girma ga ba- ga ga amminka wallahi ya ka kira shi bai ansa maka ba tunda ya ce ya ce ya amma da karfi sai shi- sai ammin nasu ko waje a guje ya ce zai- zai- zai wayata mini a ce ainihin ka kira aminka bai ansa maka ba ko kuma ya ansa maka an son da bai ba zai maka amfani ba ya ce wannan sauti ne da watar ɗinsa ya watar ɗin shi ne ainihin wanda ainihin wa- watar shi ne wanda aka ra- aka rasar ma maga- ah, aka- aka aka- aka- aka kashe masa nasa kuma ma- ma- masu taimako- ma- mataimaki ya ya karanta ya Allah sannan hussein alaihi salam ya ɗau- ya ɗauko shi a ƙirjinsa ya ya ya ya kawo shi ya- ya aje kusa da ali akbar da sauran waɗanda aka kashe na iyalan gidansa sannan hussein alaihissalam ya daga kansa sama ya ce allahumma allahumma hazihim adada wala tugadar minhum ahada wala takfir lahum abada yayin da abbas alaihissalam ya ga yawan wanda aka kashe na iyalan gidansu ya ce ma sauran yan uwansa wanda suke uwa daya yayan ummu bani ke wanda suke uwa da uba daya abdullah da usman da ja'far duk da wato kannin abbas ne yayan ummu bani yayan amirul mu'minin sai ya ce masu abdullahi da usman da ja'far ku gabato ya ya ya ya ya ya yan uwa ta to wannan ya ce ba mai ce musu ya yan uwa ba yan mu da Hausa muna ce mai ikhwa yan uwa amma ya ce ya ya ya ce musu ya bani um ya bani ummi ne ya yan uwa ta ke wanda muke uwa da ke ku zo mu ga har mu ga mun yi nasiha ga Allah da manzansa ya juya ya dubi abdullah don ya girmi usman da ja'far wato daga abar fadl abbas sai sai abdullah sai usman sai ja'far ja'far shine karamin su ya ce yan uwana gabata har in ganka an kashe ka in bi ladan wannan wajen allah sai suka yi yaƙi a gaban shi abul fadl abbas har sai da aka kashe su da cikinsu su ɗan nasa itisabin abu shine a jarabce ka da masifa ka daure ka sami lada wajen allah kamar yadda hujjar bin addi da ya fance duk za a kashe su ne ya ce hadda har da wannan ɗanawa ma za ku kashe suka ce su an ce musu da a kashe su ne ya kai a- umarni an zo ne ya da su da a kashe su gaba ɗaya sai ce to yana so yana da wata bukata in sun yadda a ba shi dama a fara kashe ɗansa kafin shi abu yana neman abu biyu a ba- a ba- a kashe ɗansa kafin shi sannan a ba shi dama ya sallah suka ce do ko a kashe ka kafin shi ko a kashe shi kafin kai mu a wurin mu duk ɗaya ne ba tun da duk kashe ku za mu saboda haka ba damuwa za mu iya kashe maka shi kafin kai to amma mene amfanin kashe maka shi kafin kai yace saboda ina son a kashe shi in sami ladan wannan wajen Allah ita sami saboda bakin cikin da zaka yi kuma Allah ta'ala zai baka lada akan kuma na biyu kuma ina jin tsoron kada ya ga ana kashe ni tun da shi yaro ne ya karaya saboda sai suka fara kashe ɗansa a gabansa tukun kafin a kashe shi to shi ka abul fadar abbas ya ce ku zo ku yan uwata na ce masu yan uwata ne saboda wansu ɗaya ku zo yan uwata ku gabata in a kashe ku ina gani domin in ihtisabin wannan wajen Allah to haka ko ya faru su da abdullah da usman da ja'far kannin abul fadl abbas wanda suke uwa ɗaya suka gabata duk aka karkashe su abul fadl abbas yana da rai abdulfadar abbas yanzu ba shi da wani dauriya a kan yawanzu kuma bayan sahabbai duk sun tafi iyalan gida kuma duk sun tafi ya ga kuma yanzu halin da hussein ya shiga ba kowa tare da shi kuma ba ka jin komi sai kururuwan mata da kukan yara ƙanana saboda kishi su yara ba sun san abin da ke faruwa ba su kishi ya dame su da yunwa suna kuka su kuma mata suna kukan gashi ana ta kawo a duk ga 'ya'yan gidan gaba ɗaya an kawo gawawakin su a cikin gida yanzu ba kowa sai husaini da abul fadar abbas da ya ci kukan yara na saboda kishi ya nemi rukusa daga wajen ɗan kwansa sai ne ya ce da shi ya ake an ta sahibul wa'i don wannan kai ne ma'abucin tuta abbas ya ce kadda ka sadri min haula yal munafiki na uridu an akhudha sa'ari min ce zuciyata ta yi kunci dangane da wayannan munafikai ina so in dauki fansa na akan su sai Hussein ya umarce shi da ya bi ruwa ga yara sai abbas ya tafi ya zuwa wayannan mutane ya musu wa'azi ya gargaɗe su daga fushin Allah ta'ala wannan bai masu wani amfani ya kira ya kira da sauti mai karfi yadda za su ji ya ce ya umar bin sa'ad wannan shine ga husaini nan dan yar manzon Allah kun kashe sahabbansa da iyalan gidansa yanzu ga iyalansa nan da 'ya'yansa suna fama da kishi to ku ba su ruwa mana kishi ya ƙona zukatansu alhali yana ce muku ku kyale ni in je rum ko hind in kyale muku hijaz da iraq sai shimur la'anatullahi alai ya faɗi da ƙarfi shi ma ya ce ya kai ɗan abin turab da duk doron ƙasa don ruwa ne inda yana ƙarƙashin ikonmu ne to ba za mu shayar da koko ɗigo sai dai kun shiga mu baya an yazidu sai ya dawo wajen ɗan uwansa shi abbas ya dawo wajen ɗan uwansa sai ne ya gashi ya shiga abin da mutanensa ya ɗigo sun shimra ya ce ko da duk ƙasa duk ruwa ne gaba ɗaya duk doron ƙasa in dai ƙarƙashin ikonsu ne ko ɗigowa ku sha sai kun yi mu baya a ga yanzu da ya dawo sai ya gaya ma ɗan uwansa abin da ya faru sai kuma ya ji kukan dai yara saboda tsananin kishi to sai abin da- da- damuwa ya ɗauke shi a yanzu yanzu ina ganin yaran gidanmu suna fama da shi ne kuma yanzu sai- sannan kuma na je na roƙi rawa ban ba sai ya koma ya sakwani dokinsa ya ɗauki sarka ya nufi forat mutum dubu hudu suka kewaye suna harbe shi da kibo bai kula da su ba bai ma kawai haka nan kawai ruwa ruwa kawai kira ta kowane hali sai ya zo da ruwa sai kuma suka zo suna tsarar shi da takoba ya ya- ya- ya- ya yaye su wato ma'ana ya kora su da takoba ya dan- ya ya- ya wuce ya dana ya sai har sai da ya shiga furat ya je kam- ya kamfaci ruwa don ya sha sai ya tuna da kishin kusai sai watsa da ruwa ya watsa da ruwa haka ke hannunsa ya ce ya nafsu min ba'dal husayn huni wa ba'dahu la kunta an takuni hadar husayn waridul manuni wa tashrabina baridal ma'ini tallahi ma hadha fa'al dini to wannan irin wannan waƙe din ba lalai ya zama shi abul fadl abbas ne ya yi ba masu waƙe ne kawai suka yi waƙensu amma kamar sun misalta abin da yake cewa ke kamar in kana dini muhammadin lam lam eh, ko la- la- lam yastaqim illa bi qatli fa yas suyufu kuzini wa yare mako zarini wannan ba ba shi imam hussein ne ya faɗa da bakin sa. wasu wasu masu waƙe ne wani mai waƙe ne ya yi shi ma shi yin wannan abin da muke cewa amma dai da- kamar ci- abin da shi abul fadl abbas yake cewa ke yanzu in sha ruwa alhali hussein na da kishi har ya ɗebo ruwan kuma dai makogoro ya riga ya riga ya bugu shi kuma abin da yake ba- yana yana hankoron ruwan ne amma kuma gashi ga ruwan da ya ɗebo amma da ya tuna kishin hussein sai ya zubar da ruwan ya ko- wanda ya kan fito sai ya komar da shi a kan ruwan ya ya ya cika sarkaɗinsa ya hau dokinsa ya nufo muhayyam ɗin hussein sai suka rutsa da shi akan hanya suka da kan shi da sara har ya ta- ya- ya- ya- ya- ya ta saransu har ma ya- ya- ya ya kashe da dama daga shi ya ya ya buɗe hanya yana cewa la arhabul maut idal maut zaqa hatta uwari fil masari bi ruqa nafsi li sibtil mustafa uhuri waqa inni ana al abbas agdu bis saqa ولا أخاف الشر يوم الملتقى sai wani ana ce mashi zai bin ruqad aljuhanni ya maƙe ta bayan itaciyar dabinuwa sai ya sare shi a hannunsa na dama sai ya zama ainihin ta ainihin ai- ya cire masa hannun dama sai ya riƙe takobinsa da hagu ya kai masa tsara sai ya ce masu in- in ya ce da su in ƙasatun yamini inni uhami abadan an dini wa an imami sadiqil yaqini najilun nabi tahirar amin in kun yanke mini dama na to ni abadan ina kare addini na da kuma shugaba imami sadiku da yaƙini jinin annabi ɗahir amini to bai damu da batun an cire masa hannun dama domin abin da ya dame shi yanzu shine ya kai ruwa ya zuwa yaran husaini da iyalansa amma shi sai kuma wani ana ce mashi bayan wancan zaid bin ruqad nan sai wani kuma wani ana ce mashi hakim bin tufail shi ma ya yi garkuwa da wata itacewar dabinuwa da ya zo zai wuce ta inda yake sai ya sare shi ya sare mashi hannun dama ya cire ya ce hannun dama hannun hagu kai dan ce dama an cire hannun dama aka shi sai wato har sai sun maƙe mata bayan icen itatuwan da bai nai suke shi wanda ya cire hannun hagu dama sai da shi zai da bin roƙab sai da ya fake da itacen da bai ya sare shi a dama ɗin shi ma wannan mai suna akim bin tufai shi ma sai da ya fake ta bayan da bai ya sare hannunsa na hagu sai shiga kirari yana cewa ya nafsu la tahshi من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار قد قد قضوا ببقيهم يساري وأسرهم يا رب حر ناري ya ke rai yana magana da ransa karki ji tsoron kafirai ki albishir ne da rahaman jabbar tare da annabi sayidul muhtari da shishiginsu sun yanke kuma hagona allah ya raba kika kone su da wuta sannan suka yi dafifi a kansa sai suka shiga masa ruwan kibau kamar ruwan sama sauka kibau sauka suke kamar ruwan sama ke sauka to sai har kibiya ta sami sarka din ruwan ya zube sarka dama ana yi ne da fata da fatan kamar fatan akwai a don haka ma'aikar ɗauki siffan dabban da aka yi sarka da aka za a yi sarka da fatan akwai a misali ba fedewa ake ba ana cire naman ta wuya ne a bar cikin ba a keta ba sai a ɗaura biredi wajen ƙafafu sai ya zama ainihin ana iya zubarwa ta wajen daidai wayan fata ne yanzu ba za a ba mu amfani da wannan sai dai a tarihi a gaji daidai wayan akuya din misali zai zama ne ne wajen da ake zubarwa a bakin ruwa din a ɗaure wajen ƙafafun ma duk an ɗaɗɗaure sai a zubarwa a ciki sai zama sai ga kamar akuya kake kake fata ku ba ta da tsaga mutu sarka ke ana amma ana cire nama akan bubbuge naman ne da fason a fitar da shi ta wuya to sau suka harbi sarka din da kibau sai ruwan ya bari kuma wani wata kibiya tun da ruwan kibiya kibau suka yi mishi wata kibiya ta sami kirjinsa wata gibe kuma ta sami idansa wani kuma ya ɗauko al'amudi irin wani turken da ake turakun da ake tokare haima da shi ya ɗauko ya buga masa aka to sai ya faɗi ƙasa yana cewa alaika minni salam أبا عبد الله أدركيني يا أخي أنت لا أول مرة دا دا أبو فضل عباس يكرا حسين أبو عاصم don mahaifiyarsa ta ce a kurdinka ka ce ma Hussein ɗan uwanka mai gidanka ne sai dai ka ce masa ya saye ne kar ka ce masa ya ahi saboda haka kullum in yana magana da imam hussein yana ce masa ya saye ne ya saye bai taɓa ce masa ya ahi ita umar banin sunanta ita ma fatima sai amir mumin ya kasance yana kiranta fatima sai ta roƙe shi don allah ya daina kiranta da wannan sunan saboda ya ce saboda mai sai ce sai tana tana tausaya ma hassan da husaini a rika kiran mahaifinsu sunan mahaifinsu sai ne sai mata alkunya da umar bani baya ce mata fatima amma ita ma sunan take kuma yayanta ta musu tarbiya a kan biyayya ga imam kuma tana son 'ya'yan fatima a zahara fiye da 'ya'yanta ta riƙe su fiye da 'ya'yanta kuma tana nuna tana nuna ma 'ya'yanta na cikinta cewa waɗannan magidan iyayen gijinku ne magidan masu gidanku ne ba ba yan uwa za ku ce masa ba ka ta gajin alfara kar ka ce masa ɗan uwanka saboda ka ya sai da yake cewa amma lokaci wannan lokacin da ƙarshe ya zo shine ya faɗi da ƙarfi yana cewa alaika minni salamu aba abdullah adrikini ya akhi sai hussein ya zo masa alaihi salam da gaggawa ya gan shi ba hannu a biyu ga kuma kibiya cikin idansa kamar ta tsiro an harba ta shiga ciki sai imam hussein ya ce al'an in ka tsara zahari wa kallar hilati wa shamita bihi adu ce yanzu ne bayana ya kare yanzu ne dabara ta ƙare mini yanzu ne kuma maƙina zai man dariya dariya keta zai man shan mati an ce a abu da fadar ba saboda halin da yake ciki da ya je wani ya rike shi haka ya ɗauka wani ya zo ya cire masa kai ne ya ce ya kai wannan mai ƙoƙarin cire kai ƙyale ni in ga ɗan uwanan hussein sai ya ce ai ɗan uwan kai ne ya ce da shi sayyidi wa ma turidu an tasna shi ya mai iman ya ce mai sayyidi sayyidi wa ma turidu an tasna me za ka yi to ya ce uridu an amiraka ilal mahayyar na son kai ka haima din an ce fa abul fadl abbas ya roƙe shi ce yana jin kunya kada sai da su kaina ta gan shi ga shi ya dawo ba Allah ya ji ɗibo musu ruwa saboda kai kare kare kai shi ya bashi ko bayan ruhinsa ya fita kare ɗauki gangan jikin shi ya kai can saboda abinda yana yana gudun halin da yara za su ga in suka ga cewa sun sun ya riga ya ce musu zai zai zai zo musu ruwa suna sauraron su gan shi zuga ruwa to kuma yanzu in suka ga an zo da shi ba ruwa halin da su shiga zai zai zai fi tsanani gara kana sa rai ka samu abu da baka ka da rai baka ka samu bayan wani dan lokaci kaɗan ruhin abu fadl abbas ta fita jikinsa aimar muradi ya abbasa a lokacin Hussein na roƙo yana ya tsoya shi a cinyarsa haka nan ruhin sai da fita aiwa abbasa sai Hussein ya dawo haima munkasirar hazina bakiya yanzu duk ya karaya yana bakin ciki yana kuka yana kokari ya rufe hawayensa da da hannun rigarsa alhali ga mayaka duk sun zo sun kewaye haima din a nan ne ya kira yana cewa amma min mu gifin yi gifu na لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين amma min mu jirin yi jiru na amma min amma min ɗalibi haƙƙin yansuru na لبيك يا حسين
amma min haifin minan da zai kare mu sai sakina ta zo ta tambaye shi ina ina am- ina amina ina ina amma ta nufin abubuwan fadar abbas tun da ta yi ta yi shiru ba ta gan shi ba sakin ta ce aina amma imam hussein ya gaya mata abin da ya faru ya ce mata sun kashe shi sai zainab ta ji ta yi kururuwa ta ce wa aha wa abbasa wa diyata ba'dak daga mata suka shiga kuka shi ma hussein ya kuka tare da su ya ce wa diyatana ba'dak za ku zo kuma bayan kai kuma yanzu shi ke yayin da hussein alaihi salam ya duba ya ga babu bayan ka kashe abbas ya ga babu kowa tare da shi wanda zai taimake shi ya dubi iyalinsa ya ga da yaren gidansa da sahabbansa duk ga sunan a kwankwance kamar ragunan layya kamar irin an ga an yi wayar da aka yi layya da su aka jera gashi kuma yana jin kururuwan marayu da kukan jarirai sai ya sake kira da sauti mai ƙarfi yana halmin zabin an haramin rasulillah halmin muwahidin ya haƙullah ya haƙullah fina akwai mu- akwai wani mai akwai wani zai wanda zai zo ya kare har- haramin manzo Allah akwai wani wanda ke tsoron Allah akwai mai- wani mai tauhidi wanda ke tsoron Allah wanda zai tsoraci Allah dangane da mu wato wannan kira a lokacin yana kira mutane na ji Do- ga dubu dubatun dubbai wani wanda suka zo ya kan shi ko a samu ko da wasu za su ji su su canza ra'ayi har ya zuwa ƙarshen lokaci ana an ɗauke musu ido yana cewa halbin mujifin yarjun lahafi igasate na akwai mai- mai mai taimakawa wanda zai zai ƙaunaci allah wajen taimakonmu sai ja- kukan jarirai da kukan mata ya ɗaukaka kukan mata ya ɗaukaka to jin haka nan fa shi imam sajjad alayhi salam lok- ya- ya- yana lokacin bai da lafiya yana kwanci a cikin haima sai ya tashi ya do- ya dogaro da sallah yana yana yana ya- yana jan takobinsa domin bai da lafiya ba zai iya mamotsi ba yana kwanci amma sai aka nan sai sai- sai aka ga ya fito to to sai ya- ya fa- ya ya faɗi da ƙarfi shi imam hussein ya faɗi da ƙarfi ga umu kulsum da ya gan da ya gan shi a gurin. ya ce riƙe shi domin kada ƙasa ta wafinta daga tsatson muhammadu sai ta- ta- ta koma da shi ta kwantar da shi a shimfiɗansa yayin da ke kiran kiran taimako ɗan taimako ɗin nan imam imam zainul abidin ne kawai ya ya ta karkura ba zai iya tashi ba amma ya iya tasowa da rashin lafiyarsa sannan da yake lalle lokacin magarbi ya yi ko a lokacin daga baya insha Allah nan cika muku magana na yadda al'amari ya ya kare zuwa shi imam alaihi salam وصلى الله على محمد وآل الطاهرين